الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na minhajul muslim za mu tashi a shafi na ɗari biyu da goma sha shida almadatu saniya saniya ta ashara fi salatul idai hukumuha wa waqtuha za mu tashi madda ta biyu a ta goma sha biyu wadda suke magana akan sallar iri guda biyu wato sallar karama yadda bahaushe yake cewa karamar sallah da kuma babbar sallah idi ta wanda ake fitar da zakar da kai da idi wanda ake yin layya a ciki hukumuha wa waqtuha salatul idaini al-fitr wal adha sunnatun mu'akkadatun kal wajib أمر الله تعالى بها في قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وأنال بها فلا فلاح المؤمن في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليها وأمر بها وأخرج لها حتى النساء والصبيان وهي شعيرة من شعائر الإسلام ومظهر من مظاهره التي يتجلى فيها الإيمان والتقوى ووقتها من ارتفاع الشمس إلى رمه إلى الزوال والأفضل أن تصلى الأضحى في أول الوقت ليتمكن الناس من ذبح أداهيهم وأن تؤخر صلاة الفجر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا قال جند رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفجر والشمس والشمس على قدر الرمحين والأدهى على قبيل الرمحين ما لا يسي hukuncin sallar iri guda biyu da kuma lokacin da ake sallar iri guda biyu wato babbar sallah da kuma karama sallar idi ko idi guda biyu babbar ta babbar sallah da ta karamar sallah wato sunna ce wadda take mai ƙarfi kaman wajiba haka kawai musulmi ba zai ke zuwa idi ba sai da wani dalili saboda mai Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a je sallar idi a ina Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul kautar Allah madaukakin sarki yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna a adaina kal kautsar mun ne hakika mu mu ma kyauta mun ba ka al kautsara al kautsara wani tafki ne wani ruwa ne Allah ya sa mu ta al kautsar Allah ya sa za mu sha duk wanda zai shiga aljanna zai sha kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya ce za mu haɗo da shi a wannan tauki na shi alkautar wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi tafki ne da moɗaye an san moɗaye ko yawa moɗa yawan taurarin sama yawan moɗan da suke tafki duk wanda ya sha ruwan shi da kishi har abada da haka Allah madaukakin sarki yake mun baka wannan kyauta dan haka fa salli li rabbika kai salla wato wannan ita sallar ita ce sallar idi da Allah ya umarni wan har sa'an nan ka yi yanka shine ka yi layya sa'annan sai Allah maɗaukacin sarki ya haɗa rabonka cewa duk wanda ya tsaya ya sallar idi ya yi abin da aka umarce shi zai rabota Allah maɗaukacin sarki yake cewa a kada abu lahamanta zarka kun ga karamar sallah ce wanda ya cire zakar da kai ya ba da zakar da kai ba sarka ya rabauta in ji Allah kuma wa zakar rabbihi fa salla ya ambaci sunan ubangijinsa na yayi sallar idi wanda ake yi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallar idi ya kuma ba wata idi da ta zo annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nan da yi ba wato ya doge a kanta sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni wa musulmi su je masallacin idi kai annabi sallallahu alaihi wasallama idan umarnin da yayi dangane da zuwa idi babu wanda ya cire har mata har tsofaffi har mata kai ba ma mata wanda suke kalawa har mata masu haila annabi sallallahu alaihi wa sallam umarnin da yayi yace har mata masu haila su je amma su ba sallah za su yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wali yashhanna alkhair abinda za su yi shine su ce da alherin da ake samu a wannan fili saboda ne sallar azumi tana da hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan muka yi azumi na Ramadan Allah ya sa da mu za a yi Allah kai mu lafiya idan musulmi suka yi azumin ramadan suka yi azumin nan cikakke suka gama idan suka je filin idi Allah madaukakin sarki yana yi wa mala'iku alfahari sun tawo yake wa mala'ikunsa da mu kun gare mala'iku su masu bautan Allah ne su ba sa ma sabon Allah amma Allah madaukakin sarki yake cewa mala'iku ku gabayi na an sa su aiki sun yi na ce su yi azumi kuma sun yi azumi sai a wani lalle sun yi azumi Allah da kai ji sai ce wa mala'iku mene ya kamata wanda ya aiki aka sa shi aiki ya yi aiki ya gama me ya kamata a yi mar sai ce Allah ta abiya shi to sai Allah ya ce musu ku ne na kafa ku shira duk na ba su na musu rahama duk na musu gafara duk na sa su aljanna to kaga wanda ake samun kyautar aljanna a filin idi kan ai aje ba za a ce kuma wannan saboda tana haila banda ita ba misali shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wali yashhadna alkhair don su ce da alherin da ake samu a filin idi irin wannan kyauta haka Allah yake a filin arfa wanda suka tsaya a arfa haka Allah yake musu kyautan aljanna irin wannan kyauta Allah madaukakin sarki yake wa waɗanda suka taru suna ambatan Allah duka wajen zikirin Allah suna ambatan Allah karatun Qur'ani ne wa azzika sai Allah ya ce nayi musu gafara wata ruwaya ta hadisi na masu ambatan Allah ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har mala'iku za su ya ubangiji da shi an tace an wa kowa gafara amma akwai wani shi ba ma ambatan Allah ya zo ba ya zo ne yana gidan wani mutum wataƙila yana bin shi baji ne ya yi da kamar shi abin da ya zo yana jira kenan baya sai Allah ya ce wa mala'iku hadda wannan mutumin nawa gabara hadda shi mai jiran ya ce saboda su masu ambatar radin humul qawmu la yastagani su su wasu mutane ne wanda duk wanda ya zo kusa da su ma ya rabe su baya tabewa shi ma zai samu nasara to kaga wanda ya je sallah daman abin da yasa mata mai haila da ta yi sallah ba Allah ne yake kada ta kaga ai tana cikin bin Allah ba ta da wani matsala kama aikin haji ne aka samu mata idan sun je kaga sun shiga damuwa saboda ko jini ya zo mata ga ta ana aikin haji ko kamar yadda ya zo wa na Aisha radiyallahu anha an zo kada har kuka ta yi manzo Allah ya lallace ta ce ki hakuri ba komai duk abin da alhaji yake yi maki yace dawafi ne kawai balaki dawafi ne ki jira har sai ki yi tsarki sai ki je ki to haka nan yanzu duk matar da ta je aikin haji dan haila ya zo wata bata da wata damuwa duk aikin da ake yi za ta yi duk abin da ake za ta yi sai dai ba za ta yi dawafi ba za ta jira har sai ta yi tsarki shi kan shi dawafin akwai inda yake zuwa larura a ce ta je ta yi sai ta yi kunzugu ta je ta yi saboda saboda larura musulunci ya san larura ba alhaji da yake najeriya aka ce ma za a tafi gobe ba ta yi dawafi wani aikin haji a kaga ba ta taru ba ta dawo da hajin da gida kuma komawa bai da tabbas to kaga shi ne ya ta zama cikin mai larura wanda za ta yi ta dawafi mata da yara annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar su ba wajen tafiya idi kuma idi wato wata sha'ira ce daga cikin sha'ir islam wato wata alama ne wani abu ne da ke nuna lalle wato musulmi suna nan kuma suna bin Allah madaukakin sarki abu ne da yake bayyana musulunci wanda shi za ka ga alamar imani shi yasa a wajen tafiyar idi ake canza hanya ai canza hanyar abubuwan da ake samu a ciki shine in ka je iri ta wannan hanyar misali a ce nan ne layin da kake a ce za a iri a nan don ka tashi za ka zo iri sai ka ta bi can sai ka bi sai ka gangara bega na sai ka zagayo sai ka dawo sai ka zo nan ne son ka tashi sai ka bi nan layi ka zagaya shi ne ma'anar canza hanya na ɗaya abin da ake samu dukkan wata halitta ta Allah za ta mace da sannan za ka samu lada sa'annan za a ga yawan musulmi shi ma wani abu ne kusan yawa wani abu ne ko ai kowa yanzu ya gane yawan musulmi wani abu na yawa wanda ma bai gane ba na yawa wannan bai gane ba ya gane yawa kuma gaskiyar magana shine waɗanda suka yi sakaci ba su da katin zaɓe zai su katin zaɓe rike wanda suke ganin kamar wani abu ne wanda ba ruwansu da shi za su gane kuskure Allah ne ya rufa mana asiri wallahi Allah mun gode na eh addu'a ce mun ita ce da haka ce gaba gaba kowa ya gane eh bayan Allah magabata sun yi magana akan zaɓe tun malaman da amma wasu ba su fahimce su amma yanzu da yawa an gane kamar yadda malam abubakar gudu wasu ma suna ta magana kamar ya faɗi magana mara kyau amma yanzu da yawa sun gane me yake ni na daidai me yake nufi da maganar da ake faɗi da haka abubuwa ne wanda yake Allah madaukakin sarki mun gode ma eh dole mu Allah godiya eh dan da mutane sun fuskanci abin da ake faɗi dangane da musulmi da musulunci da ba dan hakan ta kasance ba da yanzu kowa na cikin damu domin ana ganin kawai musulunci ne an daƙe kuma musuluncin bai kai ko ina kuma ne banda rashin ma abin nan ya za ka yi a najeriya dai ka so musulmi bai da yawa na aje yi ba na ko ya kamata ko giya mutum ya sha a ce ba za ka mara wannan karatu ba don allah madaukakin sarki ya yi mu da yawa yanayin addinin mu ma ai dole mu yi yawa a cikin musulmi ne fa za ka samu mutum da yana da 'ya'ya hamsin na wani yaya arba'in kudan nake gaya wani nake idan yanzu aka baka miliyan goma aka ajiye ma daga nan zuwa yamma ka je ka nemo wanda ba musulmi ba yana da yaya goma yace in ba sa ka ci ba har magariba ba za ka samu ko gana ba na a ni ban ce ba za a samu ba nace jihar zai kai magariba ta yi yawa gobe ya samu a wani amma da nake yanzu ajiye ma daga wajen bayan a zahar nake gaya ma wani nace yanzu ajiye ma kuɗi a ce kamun a za ka wani wanda ba musulmi ba ya ayan shi goma a nan garin nace za ka yi za ka wahala da haka yawan wani abu ne kuma abu ne wanda wato musulunci yake ba ma nan ba har filin kiyama maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi tanasahu tanasalu fa inni mukasirun bikum al-umama yawm al-qiyamah ku yi aure hayayyafa don zai yi alfahari da yawan kuran tashin kiyama duk da cewa abinda ma annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi shine ayi aure a hayayyafa kuma ayi wa yara tarbiyya zama mutanen kirki ba wai a bar su suna wato shaye-shaye ba da annabi ba zai alfahari da danwuri ba a dan musulmi ya san wannan ba ruwan annabi da danwuri na yawa yana ana yin ka zama mutumin kirki a yi ma ku yi wa 'ya'yanku tarbiyya to wannan ne abin alfaharin annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda zai annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da shi ai aljanna zai yana sallah yana abubuwa yana bin Allah to lokacin da ake sallar idi kuwa shine lokacin da rana ta daga daga fitowarta wato lokacin sallar idi kai shine daga lokacin da rana ta daga lokacin fitowarta lokacin idi yayi daga nan har lokacin zawali wato lokacin azhar duka lokacin idi ne amma mafi cikin lokacin idi shine ana son a yi sallar babbar sallah ana son a yi babbar sallah a farkon lokaci wato ana son babbar sallah a yi ta da wuri me yasa ake so a yi ta da wuri da mutane samu lokaci ne zuwa su yanka wato rana ba ta yi ba azhar ba ta iske su ba shi yasa ake yin ta da wuri ita kuma karamar sallah ana so a jinkirta ta a ja lokacinta ita kuma me yasa saboda mutane su samu daman fidda zakar fidda kai wanda ba su fitar ba saboda ita zakar fidda kai in ka je aka yi idi shikenan ta zama babu ta zama sadakan hatsi da kai da wanda ya sadakan hatsi yau na ba ku da bambanci in dai an yi sallar idi ba shi kenan to kaga sai aka ja lokacin dan wanda bai bayar ba ya samu ya bayar kuma sai ya sa musulunci ya da kwana uku kafin ranar sallah za a iya fitar da ita kaga mutum a tsakanin nan sai ya ya bada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yi jindukan juna da da Allah su dare tabbata gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana sallah karama lokacin rana wato ta kai tsawon mashi so biyu shine rum'ai wato ta daga ta ƙara dagawa lokacin yake karar sallah karama kaga an samu lokaci da mutum zai sadaka zuwa da sadakai sai yace amma babban sallah ta kai tsawon mashi daya kaga bai kai wancan lokacin saboda shi kuma lokacin da ake so a samu mai yawa shi ne a gaba don a je kafin rana ta kai zawali a samu lokacin yanka kuma za mu ji abin da ake annabi sallallahu alaihi wasallam yi ranar idan zai yi layya bai cin komai a babbar sallah sai ya je ya dawo kuma ma abin da yake so mace da yake karyawa da shi shine hantar abin da ya yanka to haka nan karamar sallah shi kuma baya fita sai ya ci abu sai ya kaci dabino kamin ya fita malama suka ce hikima da ne tunda an yi azumi yau sallah ne to kaga ka ci dabino ka san ba ba magana azumi ma yan bagi laha min adab al-gusulu wa tadayyub ولبس الجميل من الثياب لقول انس رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايدين ان نلبس اجود ما نجد وان نتطيب باجود ما نجد وان ندهي باثمن ما نجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس برده هبره في كل عيد آه an samu abubuwan da wato na dubba da yake son musulmi ya yi su ranar sallah shine yake na farko mutum ana son ya yi wanka ya yi wankan idi sa'annan ana son musulmi ya sa turare in ba ka da turare ma dai turan sallah ka sai turare yawa ka sai tur- ka samu turare kuma ka samu turare mai kyau kar ka sai na yan bori eh akwai turaren da yake daga mutane hankali ba kowane turare ne ake sawa ba ka burge in ka sa wani duk sai ka ta mai dan karamin aljini ma sai ka tayar da in ka gani ba su ba ana nufin wanda in ka sa wani ya zo kusa da kai zai ji daɗi ina nufin sai ka samu lada shi yasa a musulunci turare ba ya tsada idan Allah ya hore ma duk yawan turare duk tsadar su za ka iya siya na kalba ɗaya ka siya dubu na na a'a a'a na ce mukan nan ai ba nan nan ɗan daidai daidai dai eh wanda yake da shi sai ya siya to akwai na da ya ce wa dubu ɗari da hamsin na ce a'a ba zai kwazo dubu ɗari da hamsin zai zo haka daidai mutum ya sai na dan daidai shi ko da yake wani in ya siya daidai ne akwai wanda zai iya siya ba dubu ɗari in yana da shi na kuma bai komai ba a musulunci in Allah ya hore mu zai siya kuma ya samu lada jirayi baya tsada eh ya danganci karfinka da yadda Allah ya yi ma arziki eh amma dai nan je kan mu za mu sai na dari da na yawo a ya mutu eh to na sa'annan ana son musulmi ya kura a daka ya yi gaye ya yi kwalliya ya yi ado kuma shi ne kura a daka na haka ake son musulmi ran sallah ya ce saboda faɗin anas dan malik da yake cewa annabi sallah sallama ya umarce mu a ranar ƙaramar sallah da ranar babbar sallah mu sanya mafi kyawun tufafinmu kaga duk yadda tufafin kai sai ka cire wanda ya fi kyau wanda ya fi kyau shi za ka karar sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni mu sa mafi kyawun tufafin mu sa'annan ya mana umarni mu sa mafi kyawun turaren mu turaren mu da ya fi kowanne kai shi ya mana umarni ran sallah mu tashi sa'annan ya mana umarni mu yi layya da mafi tsada na dabba shi yasa wajen layyama ana son musulmi ya sayar wato dabba gwargwadon karfin da Allah ya mara amma Allah ya mara arziki ya sai kasar rago mai zuru-zuru ido mai kaho lankwasashe na haka ake son karka je ka sai wani dan kasa a wani da ake cewa yan kasa dan saboda ranar ka zai hau da kai tiraɗi haka gara ka samu mai karfi Allah ya ji gan wani ban Allah ban san ko yana da rai wani dattijo ne muka yi zauna da shi a Amina muna ba ta Neja ba muna ta Arfa ta Makka dakin mu ɗaya ga katifan mu aka taru an sai aka kawo mana wani dan Saudiya cewa wanda ba su yi hadaya ba a bashi kuɗi zai je ya to sai aka samu takarda kowa na rubuta sunan shi yana ba da riyal lokacin riyal ɗari uku da wani abu muka babbaya muka yana cikin gida da tira ya bayar mutum ya haranta kuɗi zai fita sai ce yaro zo mana sai duk aka yi shiru muna zawa ce da Allah yaro ka ji tsoron Allah ya ce karka yanka mun wanda zai faɗi da ni a kan jiraɗi ya ce ya kata shi ne bin manta ya ce da Allah ya yanka masa wanda in ya hau kan shi zai wuce da shi zirani kai je ya kama dan mutu dan mai titi ya je ya da shi a kan zirani sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ma yana kwalliya yana da wata riga wanda yake wato ta an yi ta tun daga yaman ta auduga wanda yake sawa ana kiranta burda duk ranar idi ita ke sawa riga ta ce ta kwalliya da yake ado da ita to na biyu shine al'akalu qabla al-khuruj ila salat al-eid wal akalu min kab min kabd al-adhiyati ba'da salati fi eid al-adha hatta yarji'a fa ya'kula في عيد الأضحى لقول بريدة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته ما ليس النبي ana san musulmi ya ci wani abu kafin ya fita masallacin idi amma a sallah karama sa'annan ana san ya ci hantar ragon da ya yanka bayan ya dawo daga sallah ta babbar sallah ya ce saboda faɗin buraida ya da Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai tafiya masallacin idi ranar karamar sallah har sai ya ci wani abu saboda an yi kwanaki ana azumi kaga idan ka tafi masallacin idi baka ci komai sai ka zama kaman kaman kana azumi amma tunda kwanaki ne wanda duk safiyar an saba ba a cin komai amma yanzu ka zinka da su karfe bakwai na kana ci abinci ka san cewa ba a zu to annan sallah sallah ya kan ci abu abinci ka ba kuma sai da bino ba kana iya hada ma shayin ka na ko a baka abin da kake karya da shi duk abin na yau a indomi da samun yanzu abin da mutum yake karya da shi yana iya a baki sai ya ya karya da shi sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin abinci don ranar babbar sallah har sai ya dawo sai ya ci hantar ragonsa wanda aka gasa masa eh to kaga an kai bala kai ne ba kawai ka dawo sai ka nemi hisabarka na ka ji abincin na uku at-takbiri at-takbiru fi laylatayn idayn wa yastamiru fil adha ila akhir ayyam at-tashriq wa fil fitr ila an yakhruj al-imam alayhim lis-salah malaiki ladabi na uku shine yin kabarbari a dararen idi guda biyu daren idi karama da daren idi babba kuma ana san wannan kabarbarin ya ci gaba a ci gaba da yin su a babban sallah har zuwa ƙarshen kwanakin ayyamu tashrik in aka ce ma ayyamu tashrik su ne a yi kwanakin da mutanen da suke aikin haji suke zama a muna wanda ya je aikin haji ina faɗa zai gane wanda bai je aikin haji ba sun ina shine ba zai gane ba aikin haji gaba daya da ake yin sa kwana biyar ainihin aikin haji in an je yanzu musamman masu tamattu'i da an je maka kayi umura za ka cire kayansa shikenan ka ci gaba da zama kamar dan gari a maka sai sallah sai sallah kana ta samun ladan sallah to sai ranar takwas ga watan zulhijja ranar takwas ranar ne za a shirya tafiya aikin haji a yi wanka a sanya ihrami to sai a fita sai a tafi wani ƙauye da ake kiran shi muna wani bai da nisa kilomita bakwai ne daga makka to nan za a je sai a yi da zango annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je ya da zango kamar wato shiri ne ya huta don mai dan ranar gobe ce ranar alfa da haka in an je wannan mu nan za a sauke kaya za a dinga sallah ta sauri don a mata biya aiki za a tafi arfa ne wato shirin tafiya arfa ne da haka in an za a yi kasar na waɗannan a yi azahar kasar a yi la'asar kasar amma ba a tare ba za a yi su daban-daban duk sai an jira lokacin la'asar ta yi a yi haka nan amma duk kasar za a yi a yi magariba ita ba a mata kasar a jira ita lokacin ta a yi mata kasar to wata gari kawai sai a shirya tafiya alfa to idan an tafi alfa ita kasar da ake a alfa ana haɗa sallar ne guda biyu da azhar da la'asar tare sai a yi musu a yi su kuma ana yi a farkon lokacin azhar sha biyu na yi da minti biyar ko da kawai azhar na yi sai a hada azhar da la'asar sai a yi don idan ana san a ba mutum daman tsayon alfa daga lokacin an soma alfa da an yi azhar sai tsayon alfa in kuma aka ce tsayewa arfa ba ana nufin ga mutum ya tsaya tun daga lokacin har rana ta wadi ba a'a kana filin arfa shi kenan za ka iya ɗan hutawa an sai zaki za ka iya kwanciya ma amma ranar ba ranar bacci ba ne ka dai ɗan huta ka yi ta addu'a kana ta ambaton Allah kana ta karatun Qur'ani kana duk abin da ya tawaka daga nan shine tsayewan arfa har rana ta fadi rana na faduwa sai a taso daga filin arfa sai a zo wani tsakanin arfa da muna yake wani fili ana kiran shi muzdalifa shi wannan sallar da rana ta faduwa mutane a filin arfa ba za su yi sallan magariba ba a arfa ba za su yi isha ba sai sun zo muzdalifa in sun zo muzdalifa sai su yi jam'in sallah hada magariba da isha ba wani abin da ake a muzdalifa kawai in an yi sallah sai a ci abinci a koshi sai a kwanta kwanta ba na bin fili ake ba bacci ake yi sai ka kwanta ka yi bacci in za ka iya bacci har a kai asuba shi kenan asuba na yi sai a tashi a yi sallah asuba shi kenan sai a tashi sai a kama tafiya wajen jifa ranar ne za a soma jifan shekar jifa na farko to da an ji an yi jifa a mai aikin haji wanda ya tabbatu yi abin da sai ya tafi makka sai ya je ya dawaci mutum yana da dama da ya gama jifa sai ya je ya ya da dama da ya gama jifa je ya dawaci ya da dama da ya duk ko dawaci ko aiki duk wanda ya yi to ya ba shi dama ya cire ihrami yana iya cire ihrami shikenan sai zama da kayan gida shi yasa wani lokaci in ana dawafi ake hali zaka ga wasu da kayan gida suna dawafi to ana wannan dawafin a ranar babu damun ku kwana a makka ba za ka kwana a makka ba in ka kwana a makka sai ka yanka rago in ka bari rana ta waɗu ma a makka sai ka yanka rago wannan inda kuka je kuka ya da zango na farko mu da nan za a koma to za a yi kwana uku waɗannan kwanaki guda uku duka jifa uku uku ake yi to waɗannan su ne ake kira ayyam bashiri to waɗannan su ne kwanakin da ake kabarbarin nan a ciki na da yake cewa mutum zai kabarbari har adadin ayyam bashiri su ne kwanaki uku da ake jifan shaidan jifa ranar farko za a je kuke dan na ƙarshe da wanda ya je hajji da dadewa aka samu hausawa sun hada da hausawa rubuta sai aka sa ƙaramin shekar sai aka sa shekar na tsakiya sai aka sa babban shekar a yadda ka ji nan yadda ka ji nan amma yanzu an cire an cire amma ana da rarrafi za ka gani ta a jamratul kubura jamratul wusuka da jamratul kubura to jamratul kubura ita ake jifa ranar farkon nan da aka taso daga daga muna ba daga muzdalifa amma sauran kwanaki ko a yamu shirin duka ake yi a jefi kubura a jefi wusuka a jefi kubura wata gari ma haka wata gari ma haka ga wanda ya so ya zauna domin Allah ya ba da zaɓi in mutum ya so ya wuce in ya yi jifa rana na ta biyu in ya so kuma ya jira ya ƙara rana ta uku daga nan fa an gama aikin hajji kika nan sai a dawo makka alhaji yana ta zuwa yana sallah a masallaci ko a harabi abin da ya rage masa ta aikin haji in har yayi dawafi yayi sa'ayi shine dawafin ban kwana shi kuma wannan sai za a tafi gida wanda za a tafi gida sai a yi sanarwa a ce a je a yi dawafin ban kwana shikenan sai a yi sai ka dawo ka dawo alhaji shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake wannan aiki yayi yadda aka ce to zai dawo gida ka yaumi waladatu ummuhu zai dawo kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi bai da zunubi amma bakar ka karɓi kuɗin wani ka ce ka je ka dawo ka ce ba za ka biya ba saboda ka dawo kamar yadda mahaifiyarka ta ce ka ai ba ka je ka da maka kuɗi ba shi za ka ce kamun ka tafi ka biya ba shi idan ba za ka sani to ka sani yana son ka ba na nufin mutum ya ji aikin haji da bashi ya yi haji su da ba su ya yi amma dai sani yana nan wannan hadisi bai kankare ba amma sauran zunubai duka babu amma bai bashi sai ka biya shi ina fata an gani na da haka za a ci gaba da jifa a ambatan Allah a babbar sallah har zuwa kwanakin ayyamu tashrik a ranar karamar sallah kuma za a ci gaba da ambatan Allah har zuwa liman ya fito a tada sallah wato tun daga daren sallah karama za a yi ta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd har a tafi idi har liman ya zo a yi sallah shi ke nan an gama amma wancan sai an kwana uku a babbar sallah ana yi to shi ne mala yake wa lafzuhu lafazin takbirin da ake so a yi shi ne Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ويتأكد عند الخروج إلى المصلى وبعد الصلوات المفروضة أيام التشريك الثلاثة لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وقوله سبحانه وذكر اسم ربه فصلى وقوله لتكبروا الله على ما هداكم ملائكي لفظ لأكي شيء وانا مطيع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد to kuma ana karfafa faɗi mutum zai ta faɗin waɗannan kalmomi lokacin da ya fita zuwa masallacin idi amma kuma a babban sallah shi kuma duk lokacin da aka yi sallar farilla aka idan to za a yi har waɗannan kwanaki guda uku saboda mai saboda Allah madaukakin sarki a cikin suratul bakara ya ce ku ambaci Allah fi ayyamin ma'adudat a cikin waɗannan kwanaki ke da jigabu su ne kwanakin nan guda uku sana Allah madaukakin sarki a cikin suratul ala yake wa zakara kuma rabbihi fa salla ya ambaci sunan ubangiji sannan yayi sallar idi sannan a cikin suratul hajj Allah madaukakin sarki yake li tukabbirullaha dan ku ita girmama Allah kuna Allahu akbar Allahu akbar alama hadaku kan abinda Allah ya shirye da ku dole da na hudu shine al-khuruju ila al-musalla wannan farkon da ni a dan riga mu ka kuma dan biya nan ba ta na ba a'a dan biya ta kadan za ta a'a a'a nan ne kawai ku je ne yawo shi kenan yayi yayi nan ne kawai ku je da zuwa wajen الخروج إلى المصلى من طريق والرجوع من أخرى لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق larabi na hudu shine a tafi masallaci ta wata hanya daban sa'annan a dawo ta wata hanya daban saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Jabir yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ranar iri ta yi sai ya canji hanya a hanyar da ya je ba ta nan yake dawa ba na biyar an fi sallafi sahara illa li da rurati madarin wani hauhi wata sallafin masajid limuwa zabatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala salatiha fi sahara'i kama warada fi sahih ladabi na biyar shine ayi sallar idi a bayan gari a cikin bayan gari sai dai idan akwai larura ta ruwa ko kuma wato wani abu to shine sai a zo a yi a masallaci amma ana son a yi ta a jeji shi yasa lokacin da ake ta magana ana aiki a nan ka ce gara mu je cikin ciyawa ko gara mu je da jeji na yace saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana sallar idi ne a bayan gari kamar da ya zo a cikin sahihul bukhari ladabi na shida shine at-tahiyatu yaqulu al-muslim li akhihi taqabbala Allahu minna wa min lima ruya ana ashabu ana ashabu rasul sallallahu alaihi wasallam kanu idza taqa ba'duhum bi ba'din yawm al-eid qalu taqabbala Allahu minna wa minkum wato gaisuwan barka da sallah a ringawa mutane barka da sallah saboda musulmi ya ce wa dan uwansa Allah ki karba mana Allah ki karba mana abinda muka yi na ibada Allah ki karba mana abinda muka yi na sallah wato barka da sallah kamar yadda ake yi saboda abinda aka rawaito haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke yi idan shakin suka haɗu da shakin sai suna cewa mustaqabbala Allahu minna wa minkum wato Allah ki karba mana ibadun da muka yi kuma Allah ya karba muku abinda kuka yi na bakwai shine adamul khuruji adamul haraji fi tawassu'i fil akli wal shurbi wal lahwi al mubah لقوله صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل وقول أنس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وله يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفجر ويوم الأضحى وقوله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد انتهر جاريتين في بيت عائشة يشدان الشعر يوم العيد يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا نعم ladabi na ƙarshe na bakwai shine wato musulunci bai sa damuwa ba wato bai hana ba a samu a yi ciye-ciye na ranar sallah a yi ciye-ciye a yi ba shaye-shaye ba na na yawa a ta'asha wannan shaye-shaye ba wace yi sai ya ta yi magana ba kyau na na yawa a ci a sha ranar sallah sa'annan a yi wasa wanda yake halal ranar sallah ba da shi shi yasa ya kamata a ce musamman abuja idan muna da wayewa ta musulunci da ya kamata a ce wani cikin masu duwa data sun yi wa yaranmu wajen wasa kuda ana biyan kuɗi amma wajen wasa na musulunci na wajen wasa na musulunci na inda za a kai yara hankali kwanci da inda ake kai yara yanzu ba kyau ba kyau wurare ne wanda aka mai da su wuraren fasikanci wuraren fasikanci wurare ne wanda da ya kamata ba laifi a je irin su bakin ruwa irin su millennium park irin su amusement park irin su ga kuma dan dai a kai yara su dan ji daɗi to amma abubuwan da ake a wajen babu kyau ina iya tuna labarin wata mata idan na tsara ba da labari sauri ba ita suke gyara ni direban sai ke gyara yace suna lagos bini-bini sai ta ce direbar shirya a kai su beach da ita da yayanta ya ce wata rana sun je beach a dan abin da suke kamawa da ita da yayanta sai ta samu wani mutum suna zina a bakin ruwa zina kuma ga sun taho da da ‘ya'yanta da direba na musu rakiya ita kawai su ta kiɗi ne ta so ai musulma ce dole hankalin ta ya tashi ta biya sai ka shiga mota daga rana ya ce ba su sake zuwa duk bije wata ce bar komai ba amma shi ya ga mai suka gani kaga ai abu ne wani mummuna kuma haka ake ta faruwa a wuraren da ake wanda ba haka ya kamata ya zamo ba kaga idan da na musulunci ne za a zama komai da tsari wataƙila har za ka iya ɗaukan iyalinka ku je ku sa taron ma ku zauna kamar yadda yake faruwa a wurare ina nuna cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali amma wanda mutum zai yi fasikanci ko ƴaƴansa su da ana fasikanci ai kaga mai ya za ya kaje kaga a zuwa wajen akwai damuwa yanzu ga musulmi kuma ya kai a ce an an yi irin waɗannan abubuwa yanzu dai musulmai dai da suke kuyan musulunci ya kamata su daina na yanzu alkuyar da ta kare na kai musulmi ne kai musulmi ne kai musulunci har ka musu abin ka shi ke duk inda ka shiga kuma kai musulmi ne ba wani boye boye damar rashin hankali ne a yake ka boye boye su daman can ba ta boye wallahi su ko a ofis ba ka boye musulmi ne za ka ga ya zama wani takare takare wai haka dai yana jin kunya ma a ce masa musulmi wani babban mutum a ofis wani ya ji wajensa an haɗu da ya ce assalamu alaikum zai shiga ofishinsa wai sai ya ce masa a'a ba an ce ma na masallaci ne saboda sauran abokan za su ganci kamar mai waye ba ana mai sallama a wurin shi ne malamin da ce masa baka ce masa daman za a shiga masallaci ce ake assalamu alaikum yanzu ka ga wani ne shi wani ya ce mana salamu alaikum ai a masallaci in an shiga addu'a kawai ake yi amma ba laifin ka zo kusa da mutum kamar sallama in ka zauna amma ba wanda zai tako masallaci ce muku assalamu alaikum tun da kuka zaune yanzu kun aka sallama wani ba ana shiga ana fita ba don haka ake shiga masallaci shi yana sai ya nuna kawai ya za a yi ofis ba wajen sallama ba ne kana musulmi wasu tsaye wajen sallama ko ina shi yasa lalle ya kamata musulmi ya tsaya yi musulunci wanda shi yasa abubuwan da ya kamata mu musulunci ba ma yi da makarantu ya kamata a ce akwai makarantu na zamani na musulunci su suna da shi yanzu ya kamata a ce muna da asibiti na musulunci suna da shi duk komai su suna yi ba sa da suna kuma muna da masu yi muna da wanda sun yi fashi yi fiye da shi ma shi yasa na ce irin dan wajen wasan nan ma a ce na misali a ce ga wajen wasa na umaru hayatul islam a rubuta na kaga dai ba wanda zai zo sai ummatul hayatul islam a galla dai ka samu dan naka cikin wa ka san na bari mu gama sai ka fara tambaya to ai ya burge mu wallahi ai ba ma guda ɗaya ya faɗa ba na wallahi ya ya burge sosai sosai wallahi ya sa mutane sun ji daɗi wallahi ya ta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wallahi ai abin da yawa musulunci kana gani kaman karami ya bude yawa yan arewa abin da suka musulunci don su kunya suke musulmi yana jin kunya ce insha Allah na wannan Allah ya taimake shi ku sa shi addu'a ba wallahi ku sa shi addu'a Allah madaukakin sarki ya sa ya yi adalci Allah ya sa ya yi abin da ya kamata Allah ya sa ya ciyar da kasar nan gaba a hannunsa Allah madaukakin sarki ya sa har wanda ba musulmi ba su gara da aka yi eh ku ji daɗi Allah sa su da biya haka ma su fi ta musulunta duk wani abu ne da sauki a wajen Allah saura kaɗan dama ya ce wasa ranar sallah ya ce saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ranakun waɗannan ranakun ta shirik waɗannan kwanaki uku kwanaki ne na cin abinci da shan abin sha da ambaton Allah da kuma faɗin anas da yake cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina ya samu a madina suna da wasu kwanaki biyu na wasa ana wasa a ciki sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya canza muku waɗannan kwanaki da kwanakin idi wato kwanakin sallah karama da kwanakin sallah babba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ranar sallah akwai wasu bayi guda biyu mata suna suna wasan sallah a gidan manzon Allah a gidan nana Aisha suna watsa ranar sallah sai sai nuna abubakar ya zo ya ce musu ya musu tsawa ya musu tsawa ya kuke yatsa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam buɗe bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ya kai abubakar ai kowace mutane suna da ranar idin wato nan da ake dan sakewa ko ba wai ai sabon Allah ba na yawa kai wata yace kuma yau ranar idin mu ne wata ya rabu da su kuma kun san hadisin da mutanen habasha suke wasa da maki ranar sallah wadana na aisha ta zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ina kallo har na ta dingina a jikin manzon Allah tace fada tana alfahari tace ba ma wasan ne ya burge ta ba ta nuna wa sauran mata matsayinsa ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ta ce tana kallo alhamdulillah ashe sifatun hannun yana ciki kafin na wani lokacin yayi so ku yi haƙuri mu ƙarasa wannan don yana cikin wannan karatun ya so sai mu sake a kan kuma sallar su so a sifatuha صفة صلاة العيد هي أن يخرج الناس إلى المصلى يكبرون حتى إذا ارتفعت الشمس بعد أمتار قام الإمام فصلى بلا آذان ولا إقامة ركعتين يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإيران والناس يكبرون من قلبه بتكبيره ويقرأ بالفاتحة وسورة الأعلى جهرا ويكبر في الثانية ستا بتكبير القيام ويقرأ بالفاتحة وسورة الغاشية أو الشمس وضحاها فإذا سلم قام فخطب في الناس خطبة يجلس أثناءها جلسة خفيفة فيعيد فيها ويذكر ويقللها بالتكبير كما يفتحها بحمد الله تعالى والثناء عليه وإن كان في فجر حث على صدقة الفجر وبي وبين بعد أحكامها وإن كان في أضحى حث على سنة الأضحية وبين وبين آه السنة مجزئة آه فيها وإذا فرج انصرف الناس معه إذ لا صلاة سنة قبلها ولا بعدها اللهم إلا من فاته صلاة العيد فإن له أن يصليها أربع ركعات لقول ابن مسعود رضي الله عنه من فاته صلاة العيد فليصلي أربعا وأما من أدرك منها شيئا مع الإمام ولو تشهد فإنه يقوم بعد سلام الإمام فيصليها ركعتين كما فاته سواء بسواء na mala ya ce sifarta yadda ake sallar idi yadda ake sallar idi shine mutane za su fita wajen sallah suna kabbara idan rana ta daga dan tsawon mita ya mitoci sai liman ya zo shi kenan sai a yi sallar babu kiran sallah ba a kiran sallah a masallacin idi ba a kada ikama sai a yi sallah raka'a biyu a raka'ar farko liman zai kabbara guda bakwai hadda kabbarar harama in ce za ka kirga kabbara bakwai hadda kabbarar harama a raka'ar farko mutane a bayan shi in yace Allahu akbar sai Allahu akbar Allahu akbar sai Allahu akbar haka nan za a yi suna kabbara ya karanta fatiha ya karanta suratul a'la ita aka fito amma na iya karanta kowace sura kuma a bayyane sannan a raka'a ta biyu zai kabbara shida hadda kabbarar tashi kaga ta farko bakwai ta biyu shida sa'annan sai ya yi karatun fatiha ya karanta suratul gashiya ko suratul shamsi wa duhaha duk wanda ya ta samu idan ya sallama sai ya tashi sai ya huduba amma zai zauna yadda ake zama ta hudubar juma'a tsakanin huduba zai zauna zama dan kadan a cikin huduban ana sanyawa mutane wa'azi ya fadakar da su kuma ya ringa kabbara yana huduba yana kabbara yana huduba yana kabbara kamar yadda zai bude hudubarsa da godiya wa Allah da yabon Allah kuma idan karamar sallah ne ana san a huduban nake yi maganar zakar da kai yadda mutane ya kamata su bada ita da hukunce hukuncenta sannan idan babbar sallah ne ana son yi maganar layya a cikin hudubar yadda irin ragon da ake layya da shi da irin shekarunsa wanda za su kai layya idan aka idar da sallah shi kenan sai kawai a tafi ba a nafila bayan sallar idi ba a yi kafin sallar idi ba a yi bayan nafila so zuwa idi ka ake a zauna ba za ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahiyatul masjid ba ba tahiyatul masjid ranar ranar sallah yace wato abin da zai sa kawai ayi mutum yayi wata sallah shine idan sallar idi ta kubce masa idan sallar idi ta kuce masa to ya samu ya raka a hudu a filin idi mutum ya zo ya samu abu sallan bai samu komai ba to zai yi zai sallah raka a hudu a filin idi saboda fadin ibn abbas azul mas'ud da yake cewa wanda duk sallar idi ta kwace masa bai samu ba to ya sallah raka a hudu a filin idi wanda kuma ya samu wani abu tare da liman kai ko da tahiya ne ya samu da liman kaga ta sha bamban da sauran salloli da zai sace yi raka biyu zai biya ta a matsayin sallar idi ya yi ta yanda aka ce yanda ake yi kaga ta sha bamban da sauran salloli kamar ta sha bamban da juma'a juma'a an ka samu tahiyya sai ka tashi kai azhar wallahu a'lam alhamdulillah